الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوء الأمة المسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon dawowa wannan majalisi mai tarin albarka na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta laraba wacce ta yi daidai da shi daga watan Ramadan bayan hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam shekara 1441 wacce ita ce kuma ta yi daidai da miladiya ta 29 ga watan hudu miladiya 2020 muke ci gaba da wannan tafsiri da fatan Allah ya samu dace. Muna bayani akan cikin suratul Ali Imran عند الله سبحانه وتعالى كيف أمن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الله يناك أرى يا منا أكلم ري شهيدي الله يناك يا منا قاسنا ذاك غنس يا رسول الله يستبشرون بنعمة من الله ذاك غنسو بيتا وأنشان سنة سنة albishir ga 'yan uwansu wanda ba su samu shahada ba to abin ba ya tsaya ga waɗanda ba su samu shahada ba ne watan amincewa daga ni'ima daga tsoro da razani domin Allah ya ce mana Allah khawfun alaihim wa lahum yahzanun to suna ƙara wani bishara ma ga yanan yastabshiruna bi ni'matin suna yin albishara da ni'ima wa fadlin da fifiko da Allah subhanahu wa ta'ala ya basu bi ma'ana idan Allah ya tsere su daga faɗa ma tsoro da razani da tashin hankali to a nan kuma suna bishara da ni'ima menene ya stamshiru da bi ni'matin wasu malamai suka ce aljanna saboda Allah ya ba su aljanna inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal furqan Allah ya riga ya yi irin wannan a attaura a injila da shauransu to kaga ashe Allah ya ba su wannan aljannan da suka gano sai suna ma ƴan uwansu albishir watan shauran muminai wancan sun ma wanda suke fagen yaƙi a nan kuma suna ma wane muminai shauran wanda suke ba su je yaƙi ba ma da wanda za su zo a bayansu yastabshiruna bi ni'matin min Allah suna yi musu albishara lallai ku dage ku cije ku yi abu mai na kwarai ku zo ga rahman Allah za ku samu fadlin min Allah za ku samu fadlan Allah baicin ni'iman shi wasu malamai suka ce aljanna wasu malamai suka ce a ni'iman ita ce dai wanda Allah subhanahu wata'ala yakan kwararo musu wanda babu irinta wa anna Allah suna da tabbatar mana cewa lallai Allah da kuka ganshi la yudhi'u ajral mu'minin Allah bai tozarta aikin dan adam in yayi komin kankantar shi komin kankantar shi kada shi yasa malamai suke cewa kada ka kada ka rinka raina aikin alkhairi komin kankantar shi zai iya yiwa shi ne zai kai ka zuwa ga samun yardan Allah a to kaga anan Imam Kisa'i ya karanta wannan ayan wa inna Allah la yudhi'u ajral mu'minin kenan kaga jumla musta'anifa watan jumla ce sabuwa akan wancan idan muka tsaya muka kalli munasaban wannan ayar da ayar da ke bayanta za mu ga akwai alaƙa wannan ayar tana daɗa ƙarfafa ma'anan aya ta biyu min haisu a mazmunin aya sannan baitan haka kuma a ƙira'an wannan bawan Allah imam kisa'i da ya karanta a haka sannan za mu iya samun ƙira'an sayyiduna abdullahi bin abu bin mas'ud shi kuma ya karanta ne wallahu la yudhi'u ajral mu'minin shi ba inda din gaba daya ya ce wallahu la yudhi'u ajral mu'minin kenan Allah ko yaya baya tozarta aikin bayi shi yasa Allah yana fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya yi aikin alkhairi komin kankantanta ko da kwayan komayya ne sai na saka mishi da shi ya gani haka nan fa man ya'mal wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu shi ma haka nan aikin kishiyan alkhairi kenan watan kwayan komayyan da Allah zai saka wanda ko da irin zamanin yanzu ne ga da watan zamanin bu- yan boko ko turawa ko da ma crest cup za ka sa a idan ka ba za ka iya ganin wannan kwayan komayyan ba saboda kankantanta amma Allah shi ya girmama ta ya ce zai saya kan yama kowan duk wanda ya wani aikin alkhairi da shi da yawa idan ana faɗin shahada da irin wannan dumuhat na matasa yi kan motsa amma shahada kamar yadda muke faɗi yana da ka'idoji yana da zawabi watan abubuwan da shari'a ta sa masa sai an samu wannan shi kanshi wanda zai kira ku ya zuwa jihadi sai ya zamo shugaba ne wanda ittafaqa alaihi ittafaqat alaihi al-umma wanda al'umma suka yi ittifaki gare shi kuma suka yi mubaya'a gare shi ba wani malami kawai ya tsoro ba ya kafa kungiyan shi da yaran shi wanda tsakanin shi da makotan shi duk sabani ya fito ya ce wai zai kira su zuwa jihadi to jihadi a ƙarƙashin wane a ƙarƙashin mene in dai koyarwar sayyiduna rasulullah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani ne bai inganta wannan ba saboda waye maka muwafaka akan irin wannan ko ko a'a mutum ya wasu sai kaga mutane sun kama tuntuntuni da tadindini ai wane ne an yi bushara bisharar nan zato ne kuma ma hakikanin shi in ka koma abin zaka ga bai da alaka da abin da ake jinginawa gare shi misali kitabul bushra da shehu usman bin fodi to ya kamata mutane mu dawo cikin hankalinmu mu samu natsuwa hakika matasa abubuwa ne masu tsada al'umma suna bukatar su musulunci na bukatar su amma ba a rinka istiglal ana amfani da kokwalan su ba a lalata future nasu su zamo ba su da amfani a nan ba sa amfanarwa ka duba dai yadda aka sa matasa suka dinga daɗi daɗi mutuwa yaƙi yaƙi yaƙi yaya da aka dinga ma Allah kirarin yaƙi ya da Allah ya jarabe su yaya ka gani ko da ba ka ciki amma sai ka ji akwai tausayi ya kama ka saboda ko ba komi akwai alaƙar la ilaha illallah muhammadu rasulullah tsakaninka da wanda aka yi ma wannan abin ba daɗi ba wannan mata da ‘ya'ya da yara to ya kamata mu ji tsoron Allah duk wanda ya kira ga irin wannan aka tozarta rayuka da wannan to ya kiyayi tsayuwan shi a gaban Allah don Allah zai masa hisabi akan jini sannan kuma babu wani musulunci shi musuluncin nan ba gaba ɗayan shi Allah baya son tilastawa la ikraha fid din ba a tilasta ma wanda ba musulmi ba ya zama musulmi afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin ya rasulullah kai kace a tilasta sai an shiga musulunci alqur'ani bai ce haka ba sannan Allah yana gaya mana lasta alaihim bi musaitir kai ba mai tilasta ma kowa ba yaya annabin da aka nuna masa da wannan da aka nuna masa kyawun musuluncinsa yaya wani zai zo ya ce kawai ai ba a shari'a ne duk haka sai ya kada bai yadda da gwamnati ba bai yadda da kaza ba bai yadda da kaza ba to me kake ai gwamnati cikin gwamnati wannan kuskure kuskure in kana magana sai an yi shari'a da da- da addinin Allah da shauransu sai na rasulullah ya fi ka imani shi ake saukan mata qur'ani amma shigan shi madina ne ya faru wasiqatu ahlil madina aka yi sai ya zama na ga ga musulmi ga munafukai ga mushrikai ga yahudawa ga nasara manzo Allah bai ce sai ya musu hukunci da alqur'ani ba a lokacin nan me ya musu wasiqatu ahlil madina aka rubuta rubutu ne aka rubuta shi exactly eh, constitution haka aka rubuta manzo Allah ce ai hukunci da shi har a cikin wannan wasiqatu ahlil madina manzo Allah yakan ce al yahudu bani auf wal muslimuna umma da Yahudawa wanda suke a garin Madina muka zo muka tadda su da musulmai al'umma ne gaba ɗaya mu taru mu kare ƙasarmu mu yi kulle mu yi cinikayya mu yi duk wani abu amma ku yi addinin ku mu yi namu kenan ashe wannan mabda ne na zaman lafiya da 'yan ƙasa ko da watan mutum ba musulmi ba zaman ƙasa ya haɗa ku to ya waje baka zauna zaman lafiya mu a musuluncin mu saboda kyawunsa da adalcinsa na ɗaya dai ya hana mu mu zagi buƙata ƙada abinda waɗannan mutanen suke bauta ma wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu Allah adawan bighairi ilm kada ka fara ka zagi abinda wasu suke bauta ma sai su zagi kai ma naka kaga ka ja an zagi ubangiji kenan musulunci ya hana mu sannan musuluncin nan ya nuna mana mu yi ah, mu yi mu'amala da su don akwai mutanen kirki la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladhina qalu inna nasara kiristoci musulunci ya yabi irin mu- kyawawan mutane ba dukansu ba amma akwai nagar da yawa a ciki sannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana alaƙa ta zamantakewa a ƙasa ɗaya mu zauna lafiya don ya ce duk wanda ya kashe ma kafirin amana man qatala ha- ha- zimmiyan fa ana hajijuhu yawmal qiyamah duk wanda ya kashe kafirin amana wanda muke zaman ƙasa krista da muke zaman ƙasa haka kawai dan wani abu manzo Allah ya ce sai na yi husuma da shi ranar tashin alkiyama kaga wannan yana nuna mana manzo Allah yana son zaman lafiya manzo Allah mai son yaɗa zaman lafiya ne tsakanin al'umma to ya kamata ƴan uwa mu ji tsoron Allah mu nema zaman lafiya a ƙasar mu mu zauna da kowa lafiya ƙasar mu sai ta bunƙasa ta ce arziki ya yar- ya yar- ya yar- ya waita sannan kuma alkhairi fi ta biyo baya amma da faɗace-faɗace da amfani da wani tunani na wani mutum ya zo ya samu mu ci- a cike titi ana ihu ana muzaharat ana daddaga hannu wallahi tallahi zuwa sana'a mai tallan wani abu mai tallan fanke akan hanya wallahi ya fi mai ya fi mai yawon muzaharat lada a wajen Allah me yasa muzaharat ɗinka baka da dalili a shari'a shi ko sana'a manzo Allah ya ce wannan hannun da take kokarin kare mutuncinta da alkhairi da da mutuncin iyalinta dan neman halal Allah ta dora na tashin alkiyama tana haske tana walwali kaga ya fi wannan kenan ba wani addini da ya ce ka zo ka kare ka fito kai ta muzahara wannan hawarijanci ne fahimtar addinin hawariji ne mu kuma addinin annabi Muhammad mu ahli sunnati wal jama'a ce alhaqqa almutamassila fi sada asha'ira wal maturidiyya wanda su ne kashi 90 cikin al'umman sa- la ilaha illallah muhammadur rasulullah to don haka ya kamata bayan Allah mu ji tsoron Allah mu fahimci me ake nufi da jihadi yanzu galiban jihadin da ke gaban al'umman musulmi shine ne mu kokari mu shiga mu karanta zamanin duniya yanzu da awanmu muna neman mu yada shi mu buɗe gidajen talabijin mu hau mu yada shi ta kafan intanet mu hau menene al'umman musulmi muna neman mu ga muna jefa taurarukan dan adam dinmu mu ma mu shiga iri-irin abubuwa na technology shi ne jihadinmu yanzu tun da aka riga aka rarraba ƙasashe aka yi iyaka aka yi boundary ga Nijar daban Nigeria daban Kamaru daban Chad daban daga wannan lokacin an dakatar da komi alagamsuma kuma ittifaqi aka yi kuma ba za ta rusa wannan ittifaqin ba bal la yajuzu kharqul ijma'i ma wannan ba zai yiwu ba ya kamata mu ji tsoron Allah mu mai da jihadinmu ƙoƙarin ilimantar da al'ummanmu ƙoƙarin yin ilimi don taimaka ma al'ummanmu addininmu ta ƙasanmu gaba ɗaya abin da ya fi kamata kenan da fatan Allah ya datar da mu
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين استجابوا لله كغير ما يا رسول الله وأنت سك أمس كيرا الله الذين استجابوا لله والرسول وأنت سك أمس كيرا الله ذكرا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح bai tambe yaƙi ya yi kace-kace da su wasu an jikkata su wasu an ji musu ciwo wasu ma sun koma ga Allah amma duk da haka fama wahanu ba su yi rauni ba akan abin da ya same su akan ƙoƙarin yaɗa la ilaha illallah akan ƙoƙarin fitar da mutane daga ƙangin hay- eh, rayuwa wadda ta cika da hauma hauma da shirme wadda take bautar da mutane ba ta san mutuncin ɗan adam ba zuwa ga addinin da ya girmama ɗan adam rayayye da mutunci shi ne addinin annabi muhammad الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم duk waɗanda suka yi aikin ƙwarai suka yi aikin alkhairi daga cikin waɗannan mutanen to Allah yana cewa lahum ajrun ah, lillazina taqaw min lillazina ahsanu minhum wattaqaw wanda wanda suka kyautata daga cikin su wattaqaw suka zamo sun ji tsoron Allah suna da mene ajrun azimun suna da wani lada mai gwaggwaba mai girman gaske kaga watan idan alqur'ani yana so ya nuna mana biyayya da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana buƙatan ikhlas yana buƙatar juriya yana buƙatar danna rai mutum ya zama duk abin da yake yi don Allah yake yi shi yasa alqur'ani yake gaya mana wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu din idan ya zama na kana yin aikin addini dan a yabe ka ne ko menene kaga baka samu wannan ikhlasin ba da Allah yake nema shi kuma Allah baya karban aiki face sai da ikhlasi haka nan idan ya kasance ma abin da kake yi na daga dukkan wani ayyukokinka kana yi ne don neman duniya kana bauta ma Allah ne don ka samu duniya to shikenan sai Allah ya barka da duniya kaga mutum zai zamo khasirar duniya wal akhira kenan kila ma a duniyan bai samu abin da yake so ba a lahiran kuma ko oho to ashe abin da ake so alqur'ani yake da tabbatar mana lillazina lillazina ahsanu minhum wa taqaw ajrun azim Allah ko da yaushe addinin Allah yana sa yana kawo kalman ihsan ihsan Allah yana gaya mana lillazina ahsanul husna wa ziyada duk wanda suka yi kyautata suna da alhusna ita ce aljanna wa ziyada suna da kuma fadla shine menene za su ga Allah su kabinet ne na Allah subhanahu wa ta'ala kaga anan ma Allah da ya kira ga waɗanda suka amsa kiran Allah da annabi Muhammad suka dage suka yi biyayya ga wannan kiran Allah sai da ya ce wa lillazina ahsanu sai da suka kyautata للذين استجابوا لله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم الكرب للذين أحسنوا منهم الله إلى wani daga ciki irin wanda shike shi watan zuciyar shi ta riga ta gurbace da ƙoƙarin bambance sahabban annabi Muhammad ya ciro wasu daga cikinsu sai ya ce to ai gayi nan ko da Allah ya ce lillazina ahsanu minhum kila sai ya rudi sai ya ce minhum ai daga cikinsu la nan ana mutum bayani ne abinda ake ciki da sahabban annabi Muhammad anan lillazina ahsanu minhum ai min albayaniya su din nan dai wato su din nan dai waɗannan sahabban na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashe kaga sahabban annabi Muhammad suna da girma minhum Allah ya ce su din nan dai suna da menene lardu wanda ya imani da Allah ya samu tsoron Allah yayi wannan تقو أجر عظيم زي زمانا سنة لا دامي يوى تتولى الله سبحانه وتعالى
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا جمعوا لكم فاخشوهم فاخ... الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الله سبحانه وتعالى يكتشوا قاسنا ذاك قلت يا رسول الله الذين قال لهم الناس ذاك سامو دقتكين akwai wasu wanda mutane sukan gaya musu sukan ce musu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum lallai ku ji tsoron waɗannan rundunan mutane sun taru sun cika sun tumbatsa suna neman eh su ga iyakan ku ne su rusa ku Allah kaga a uslubin Qur'an yana gaya mana allazina qala lahumun nasu alladina qala lahumun nas su wane ne wanda wasu mutane suka gaya musu su ne muminai sahabban annabi Muhammad wane ne ya gaya musu haka wasu malaman tafsiri suna cewa sunan wanda ya gaya musu hakan ana kiran shi Nu'aym ibn Mas'ud wasu malaman suka ce me yasa to aka ce mishi annasu wasu malaman da dama suka ce an ce mishi annasu ne saboda lura da shi da jinsin ɗan adam ne watan an lura da jinsi ne wasu malaman suka ce a'a saboda yana daga cikin jama'a ne ta rakbu ab- a wannan abdikai yana daga cikin banu qaisin ne a banu abdikai shi yasa aka ce mishi shi ma shi yasa aka ce mishi shi ma annasu alladina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum shine yazo yake gaya masa habbai fa to ga yana innan nasa qad jama'u lakum haqiqa lallai watan mutane fa sun tattaru su ne ne yake nufi da mutanen nan su ne Abu Sufyan da Rindin Abu Sufyan wanda suke neman su kai hari ga Annabi sallallahu alaihi wasallam innan nasa qad jama'u lakum to lallai ga waɗannan mutanen ba sun taru a gabanku don haka fa shauhun ku ji tsoronsu Allah kaga shi ga abin da ya faɗa yana gaya masa habban annabi Muhammad ne domin su ji tsoron rundunan yaƙin gangami da aka kira aka wo ka aka yi ta a kansu amma me zai samu alladina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum ku ji tsoron su fa fa- zancen shi sai ya ƙara musu imani kawai sai ya ƙara musu imani akan cewa sun san babu wani wanda zai iya taimakonsu a yaƙi in ba Allah ba inna Allah maulan lazina amanu wa annal kafirina la maula lahu Allah shine majidinci mataimaki na waɗanda suka yi imani wata rundunan sahabbai da annabi Muhammad amma kafirai ko wanda ba su yi imani ba la maula lahum ba su da majibinci watan ba su da wanda zai taimaka musu su ko waɗannan suna da wanda zai taimaka musu Allah ka gani fakhshawhu maganan wancan fazadahu imanan sai ƙara musu imani kaga nan idan muka koma min janibin ilmul ilmu tauhid sai ya nuna mana ashe mas'alan nan ta cewa hal imani yazidu wa yanqus ashe kaga maganan ahlus sunnati wal jama'a ya tabbata akan cewa eh wannan watan al-iman yazid wa yanqus yazid bi ziyadati al-a'mal wa yanqus bi naqsiha kenan imani yana karuwa da eh da I- kenan imani yana karuwa da mene da watan aiki na kwarai kaman kuma yanda yake raguwa da aiki wanda yake kasancewa ba na kwarai ba kenan ka gani fazadahum imanan wannan maganan da shi Nu'aym bin Mas'ud ko kuma jama'an Abdul suka gaya suka faɗa sai ya zamana ya ƙara masahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ƙarfin gwiwa da imani da tsayawa akan kalmar la ilaha illallah fazadahum imanan sai ya ƙara musu imani sai ka zo suka suna faɗin mene wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil sai suna faɗin cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil ai Allah nan da kuka gani ya ishe mana shi zai mana komi ba wani la haula lana wala quwwata babu tsimi babu dubara gare mu Allah kawai muka yi taslimi a gare shi shi zai mana komi Allah anan in ka lura da jumlan hasbunallah Allah shi ne komi namu, ya isa mana daga dukkan komi, wa ni'mal wakil ma dalla da abin dogara wanda babu ibabu tsini babu dubara sai shi wanda ya ɗauke ma al'umma komi shi ne wannan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, to idan an ce ni'ima, ni'mal wakil, a nan ina mahsusu bil madhi, kaga wanda aka yaban an share shi. shi ne mane wata ni'mal wakilu Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan watan imani ya kai zirwatu min zirwatu sanani imani sahabban annabi Muhammad ya kai kwankuwa ta inda gashi duk wani abu da ya taso kawai su girman la ilaha illallah da girman wanda ya saukar da la ilaha illallah suke gani babu kumi babu dubara sai ga Allah subhanahu wa ta'ala don haka suke cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah wannan kalman hasbunallahu wa ni'mal wakil tana daga cikin zikirori masu fa'ida mai girma shi yasa sayyiduna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam a duk zikirorin shi na safe da na yamma dukka sai kaga yana karantawa daga ciki eh hasbunallahu wa ni'mal wakil annabi sallallahu alaihi wa sallam yana karanta wannan zikirin kenan manzo Allah shi ma yana ƙara komawa ga Allah duk da shine limamin komawa ga Allah amma ga shi nayi to an samu wani asar akan fadlan hasbunallahu wa ni'mal wakil kwarai kuwa ibnu mardawaihi ya ruwaito manzo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza waqa'atun fil amri al azim faqulu hasbunallahu wa ni'mal wakil duk lokacin da kuka ga kun shiga wani hali na ƙaƙanuka yi to ku riƙe hasbunallahu wa ni'mal wakil amma wannan hadisin hadisin garib in aka ce hadisin garib zai iya zamowa akwai rauni a cikin shi to akwai wanda zai tashe shi akwai su idan muka koma abu nu'aim al-asfahani da sahibul hilyat al-awliya yana ruwaitowa daga eh shaddadu bin ausin Allah ya ƙara masa yarda shaddadu dan ausu Allah ya ƙara masa yarda yana karbowa daga annabi sallallahu alaihi wa sallam maza Allah tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi an ruwaito a gare shi yana cewa hasbi Allahu amani kulli khaifin wa watan ita faɗin hasbi Allahu wa ni'mal wakil duk lokacin da mutum ya shiga hali na razani fargaba tsoro wani bala'i ka sami shi hasbi Allahu wa ni'mal wakil manzo Allah yace sai kaga bayan wannan abin sai Allah ya tsiratar da kai tsaf gaba daya kaga hasbunallahu wa ni'mal wakil kenan sannan akwai wani hadisi ma a Bukhari Imam al-Bukhari yana ruwaitowa a cikin sahih nashi an ruwaito daga sayyidina Abdullah ibn Abbas Allah ya kara masa yarda shi ma ya ruwaito ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda karfin hasbunallahu wa ni'mal wakil Ibrahimu khalilur rahman sayyidina Ibrahim annabin Allah da aka dauke shi aka jefa shi a wuta hasbunallahu wa ni'mal wakil ya dinga karantawa hasbi Allah wa ni'mal wakil sai da Allah ya fitar da shi daga wutan bal wutan ma sai da ta dawo ta zama mishi air condition ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim zafi ba ba cutarwa sannan ga sanyi mai daɗi yanda ka san kana cikin jirgin sama bayanta tana fitar da hayaki gabanta kuma AC na huro maka sai ga ka kana bacci hasbunallahu wa ni'mal wakil ya rikidar da wutan daga zafi ta koma ta zama air condition mai ba da ni'ima gaba ɗayanta ashe kaga hasbunallahu wa ni'mal wakil tana da tasiri da ƙarfi wajen tunkuɗa duk wata musiba shi yasa man manya manyan malamai bayin Allah sun ta dudduba wannan irin wannan addu'o'i da alqur'ani ya kawo da manzon Allah ya dinga yawaita shi irin zaka samu bayin Allah kowanne da fahimtar shi shi yasa zaka samu Maulana Abul Abbas Sheikhina Ahmad Tijani ridwanullahi alai yakan ce idan manzo Allah ya dauki hasbunallahu wa ni'mal wakil ya sa a addu'an a zikirorin shi na safe da na yamma ya ce a to ni ma ina fahimta da za a samu wani daga cikin musulmi ya dunga hasbunallahu wa ni'mal wakil ya ɗari hudu da hamsin da safe ya ɗari hudu da hamsin da yamma ya ce babu wani ɗan adam in dai ya mace ta haife shi ya cutar da kai ba zai iya ba kai hudu da hamsin da safe kai hudu da hamsin da yamma ce ka rufe domin ita ta tsiratar da annabi Ibrahim daga wuta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma da aka yi man tayaron dangi dan a karar da su da zuri'an da duk wani mai faɗin la ilaha illallah manzon Allah ya rusa wannan rundunar kafircin ne da hasbunallahu wa ni'mal wakil to ya kamata mu rike zikirorin alqur'ani yana da muhimmanci a rayuwarmu mu ma wannan coronavirus mu rike hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah sai ya kawo mana iyakanta ga mu a watan Ramadan Allah ka tabbatar da shi haka alfarman annabi Muhammad Allah dukkan lamuran fitintunu da ke damun al'umman musulmi da ƙasar mu Najeriya alfarman hasbunallahu wa ni'mal wakilu Allah ka yaye mana Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya ka ƙara mata bunƙasan arziki da ci gaba alfarman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam
فانقلبوا بنعمة الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسوا سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم Allah yana gaya mana bayan sun karanta mene hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu wannan fa'un din tayi aqafin jumla mahdufa ne asalin maganan fa kharaju ilaihim fanqalabu bi ni'matin min Allah kenan fa kharaju ilaihim jumla fi'liya mahdufa mene ya tabbatar da hasbun danta dilalatil fa watan sun riga sun fito ya zuwa gare su sai gashi fanqalabu sun fito ya zuwa ga eh ga waɗannan rundunan fanƙalabu bi ni'matin min Allah sai ga sahabbai sun juyo da bagwaban ni'ima daga Allah kuma wagwaban ni'ima fanƙalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin ga irin fadla da Allah yayi Allah to menene an-ni'ma ma yan'amu Allah bihi ibada shine abinda Allah yake mabayin shi eh menene baiwa da shi to shi menene al-fadlu ma yatafaddalu bihi alaihim shine abinda eh Allah yake yin ta goma shi da su. To nan ga Ƙur'ani yana gaya mana fanqalabu bi ni'matin min Allah sun juyo watan kharaju ilaihi sun fito zuwa gare shi fanqalabu bi ni'matin min Allah sai suka dawo da ni'ima daga Allah wa fadlin da wani fadla bai girma watan ga ta goma shi ko ta ina ga ni'ima ga fadla lam yamsashum su'un babu abin da ko kwarta ne bai samu sahabban annabi Muhammad ba ba a kashe su ba ba a ji musu ciwo ba ba a yi musu komi ba sai gashi kuma ga fadla ga aljanna ga yardan Allah ga ganiman a duniya ga kuma ganiman lahira da Allah ya tattala musu kaga ni'ima yayi ni'ima me ya kawo musu wannan imani da suka yi da suka watan yarda da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce musu lokacin da aka ce musu inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum ga mutanen nan kai kun mika wuya suka ce a fazadu fazadu imana sai ya zama ya ƙara musu imani kaga imanin su da Allah ya ba su wannan fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasuhum su'un ba abin da kokar gane bai same su ba a lam yamsasuhum su'un wa tabu ridwan Allah don haka sai suka bi watan dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya musu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da su wa tabu ridwanallah suka bi duk irin abin da Allah yake so ya yarda da shi wallahu shi Allah zu fadlin Allah ma'abocin baiwa ne da ta goma shi yayi ya ƙara maka in dai zaka gode ka ce alhamdulillah la in shakartum la azidannakum domin shi taskan Allah ba ta ƙarewa kuma shi Allah ba ni ba ni baya gaci da shi bal Allah yakan yi fushi da bawan shi mai yawan wanda bai yawan kwankwasa kofa yana ba ni ba ni kaga da bawa ya gane Allah ya gane kofan Allah to ba da bai zamo ya zamo kullun roƙon bayi yan uwan shi ba saboda menene Allah da ya ba bayin nan kai ma da zaka dage ka ɗauki wasu irin zikirori kana ma Allah kana bambaɗanci da fadanci a fadan Allah in ya dinga maka ta goma shi sai ya baka abin da bai ba wani ɗan adam ba a cikin inda kake in bai yi gare ka ba sai ya kyautata rayuwanka amma zuri'anka wallahi sun tsallake daga wannan mummunan talaucin to yawanci mutane muna son alkhairi muna son mu samu saukin rayuwa amma ba ma son wahala sahabban annabi Muhammad su ba sa duban wani abu wahala in dai yardan Allah ne ko kuma Allah ya ce a yi ko kuma manzon Allah ya umarni ba sa saurare aikata shi suke yi yadda ka san mala'iku haka suke da an faɗa kawai da sun aikata to abin da ya kamata mutane mu koma zuwa ga Allah kenan lam yamsasun su ba abin da ya same su na daga wani fitina ko kwartale ko kuma jin ciwo ko halaka wallahu shi Allah zu fadlin ma'abocin baiwa ne da baye-baye azimin mai girma Allah kai mana baiwa alfarman annabi Muhammad.
إنما ذلكم الشيطان يخف- يخوف أولياءه إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين
إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين Allah yake cewa ah ai ku da kuka yi imani ya ku sahabban annabi Muhammad haka nan ya ku al'umman annabi Muhammad wanda kuka yi koyi da irin sahabban annabi Muhammad to bari ku ji yanda abin da yake inna ma zalikum shaytanu kun ga wanda yazo yana ce mishi yana ce masa sahabban annabi inna nasa qad jama'u lakum fakhashawhum kai ta runduna ku miƙa wuya ku bar musuluncin kawai kun ga wanda yazo yana gaya musu wannan al shine al musharu ilaihi domin ga zalika an faɗi ismul ishara to wanne ne musharu ilaihi wanda ya faɗi wancan magana innama zalikum shaytan wannan shaytani ne ko kuma in kuma shi Nu'aym ibn Mas'ud ne to ya zama khali wakilin shaytan domin shaytan yana da ƴaƴa wanda suke taimaka wajen halakar da mutane to ya zama wannan wanda ya faɗi wannan mutumin yake yake nuna muku ku yanke kauna daga yin aiki da dagewa don ku samu alkhairin duniya da lahira innama zalikum shaytan wannan shaytani ne yukhawifu awliya'ahu yana watan tsoratar da waliyai bayi na kwarai annan idan muka tsaya min haisu sina'atin nahwi ya za a ce yukhawifu awliya'a awliya'a mansubun ala a Allah manyan malamai sun faɗa eh suka ce mene imamu abu ali al-farisi shaykhul arabiyya allazi buniyat ala ثقافته ثقافة العربية ولم سيد على شيخ علي أبو علي الفارس متون شدة daga cikin jahabizatul ulama muslimin su ne suka gina sakafan harshen larabci su suka gina watan kwakwalwan cibiyan watan harshen larabci daga balaganta da nahawunta da adabinta da nakadinta da komi shine abu aliyu al-farisi jarullahi zamakhshari imamu khalil imamu sibawaihi ibn jinni sai abdulkahir turjani ridwanullahi alaihi dan karka zo ka ce a'a ai kila ni ba nufe ne ni ba haushe ne ni inda Allah ko ni ba yarfe ne ko wani a'a wa'innan guda shidan nan gaba ɗaya a cikin su mutum ɗaya ne balarabe duka shauran ba larabawa ba ne abu aliyin alfarasi ba farishe ne ibn jinni mutumin rumi ne jarullahi zamakhshari ba farishe ne idan ka tashi abdulkahir jirjani ba farishe ne siba waihi imamul fanni shekara talatin da uku yayi ya cika duniya da ilimi ya tafi ba farishe ne alaga kumala gaba ɗaya waɗannan ba a wannan ashe kenan addini kayan musulmi ne ba kayan balarabe ne ba Allah dai ya saukar da shi da larabci amma wanda suka fi ma addini aiki a rubuce a yaɗa shi ibai canza habai babu kaman wanda suke ba larabawa ba sun fi kowa himma Allah ya ƙara musu yarda. Imamu Bukhari ba balarabe ba ne, Muslim ba balarabe ba ne, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Maz, ya salam, Allah, Allah, Allah. To ila mata za a faɗin mana a Hausawi, wa zazzaki aiza. Yaushe za a faɗin mana wani shehul Islami kuma daga cikin irin waɗanda suka yi ma musulunci irin wannan, a ce mana ga Bahaushe. Allah ka nuna mana alfarman annabi Muhammad. Hakika kakanninmu da magabata sun yi ƙoƙari, sun rubuce-rubuce da dama. to amma kuma kalubale ya rage gare mu mu ga kamfiyuta ga intanet ga google ga wane ne amma kuma gashi babu rubutu to Allah ka bamu ikon aikatawa to nan alqur'ani ne yake gaya mana inna ma zalika yukhawifu awliya'ahu dan haka fala takhafuhum sai yana cewa fala takhafuhum kada ku ji tsoron su wa khafuni ku ji tsoro na Allah ce don haka rabu da su kada ku ji tsoron taron duk in aka kama haƙƙi hanyar alkhairi misali kana nan anguwan ka ce a ni wallahi ina so zan karanta pilot ne tun kana secondary ana ɗan ka kagawa da pilot eh ka ce kwarai kuwa dage ha gidansu fatin ka ne sai ya tsallaka kwata kwarai ko duka akwai kwatan suke kwana ci gaba yau da gobe wallahi Allah zai iya tabbatar da kai in ba a samu a ƴaƴanka ba in dai da ikhlasi to sai an samu a jinin gidanku amma me ke damun mutanenmu wai in aka ga mutum sai ka ga ba za ka karfafa shi ba shi in ka ga mutum na aikin alkhairi in baka ce taya shi ba to ka ce Allah taimaka in baka ce Allah taimaka ba kai shiru amma kai abin da zai hana wannan aikin alkhairi mummunan abu ne ka gani nan Abu Ali ibn al-Farisi shi ya ce innama zalika innama zalikum shaytanu yakhawifu awliya'ahu ya ce mansubin ne bi naz'il khafif ai aslan bi awliya'ihi ne sai aka share ba'un din kamar yadda ibn jinni yake kawa ya murruna diyara a marra ba ta yin ta'addi kaga ya murruna ala diyari amma diyara Allah mansubin bi naz'i al-khafid Allah shi kuma ibn al-anbari a ammukum kabir ibn al-ambari rahimahullah min sadatina nuha shi kuma yace a'a shi wannan maf'uli ne na biyu na eh tahawwuf fala takhafuhum to haka dai malamai suka yi sabani akan shi amma Allah yana gaya mana menene eh fala takhafuhum kada ku ji tsoron rundunan sharri tun lokacin da suka ce muku ba za ku iya ba ku yi watsi da su ku rabu da su wa khafuni ku ji tsoro na ne ni kadai domin ni ne mahalicci in na ce ba za a yi nasara akan abu ba ko duk duniya da mala'iku da aljanu da duk halittar da kuka sani da wanda ba sani ba suka taru ba zai sa a yi nasara ba hakanan in duk duniyan da dukkan halittun suka ce ba za a yi nasara ba idan Allah ya ce sai an yi to sai abin nan ko ya tabbata to ya kamata rudin mutane da surutu kar ya hana ka aikata alkhairi ka rabu da mutane shi yasa sayyidina rasulullahi yan- lokacin da ya zo da musulunci da ya fara kira zuwa ga Allah da shauransu Allah ce wa mishi yayi dakata nan ya rasulullah qulillah thumma zarhum fi khawdihim yal'abun tilbi Allah kawai zo gare ni rabu da mutane surutu ba abin da zai kai da kai to duk lokacin da ka fuskanci alkhairi zamo na Allah kada ya zama na kana tunanin wai kai in ka tafi kakka wai go a ce ai ba kai daidai ba duk lokacin da kace kana neman yardan mutane kana neman yardan Allah ka yaudari kanka ka yaudari kanka ka nufi Allah idan Allah ya karba abin dole mutane su biyo haka haka a ka'idan Allah yake amma idan ka nufi Allah to mutanen za su ki yarda kuma Allah ya rabu da kai kaga halaka ya samu kenan to Allah yana gaya mana fa- fa- fala tukhafuhum kada ku ji tsoron su wa khafuni ku ji tsorona in kuntum mu'minin in kun kasance masu imani ne ku na kwarai na gaskiya Allah ka samu dace
ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم
ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم الله يكتشف بياتك لي يا رسول الله ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر kada ya dame ka nan dalilin saukan wannan ayan wasu mutane ne suka zo gun annabi Muhammad ya rasulullah mun zo musulunta manzo Allah yayi murna yayi murna ya ji daɗi ashe mayaudara ne bayan sun zo sun nuna mishi cewa sun musulunta sai suka koma gun mutanensu suna izgili suna mun mai da shi kaza mun mai da shi kaza qatalahumullah sai suna cewa sun mai da annabi kaza don haka ba musuluncin suke yi ba dawowan haka sai manzon Allah abin ya dame shi sai ya dame shi damuwan ya kai matsayi sai Allah ya saukar mishi da wannan ayan yana santa wannan damuwa rabu da su kai ya dame ka barka ji me- barka ji dalilin da yake sa hakan ya faru domin duk lokacin da manzo Allah ya damuwa ta dame shi irin wannan zaka ji Allah yana yana gaya ma fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat ya rasulullah kada ka sanya rayu da rayuwanka cikin tsananin damuwa akan abin da ya faru da wannan wani wani lokacin kuma sai ka ji ayan suratul kafi tana gaya mana la'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bi hadha alhadith asafa ya rasulullah kakan sanya kanka cikin damuwa da- kaman ka kace kanka saboda mutane ba su yi imani da kai ba ya rasulullah sauƙaƙe ma kanka in ba su yi wannan ba lasta alaihim bi musaitir ba tilastawa bane in alaika illa albalag kai dai naka ka isar amma ba kai ke shiretarwa ba innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ba duk wanda kake so kake mai da shi ya zama kan shirya ba Allah ne in ya in ya muwafaqa da soyayyanka sai ya zama ya shiryatar da mutum ya zuwa imani Allah to shine nan Allah yake gaya ma Annabi Muhammad waɗannan mutanen fala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr kada ka damu da waɗanda suka zo suna tattumbelan su cikin kafirci suna shirme suna hauma hauma a'a innahum lam yadurru Allah shay'a imanin su ba zai cutar ba ba zai ƙaru Allah da komi ba don sun imani ba zai ƙara ma Allah komi ba don sun ƙi yin imani ba zai rage ma Allah komi ba don haka ya rasulullahi ka gane wannan a innahum lan yadurru Allah shay'a a- yuridullahu bar ma ka ji abin da yasa Allah ya mai da su suka shiga suka fita yuridullahu Allah ya ja'ala lahum hazzan fil akhirah Allah ya musu haka ne sun shiga sun fita dan ba su da rabo ne a a lahira gaba daya kenan mutum ya samu shiriya ya fita to ana jin mishi tsoron ra- bai da rabo ne a lahira kaga wanda ya samu imani da annabi Muhammad kuma ya gan shi kila ma ya yi masa bushara subhanallah sannan kuma ya fita daga cikin wannan addinin Allah ya ce to ga mayi nan barka ji dalili yuridullahu Allah ya ja'ala lahum hazzan fil akhirah Allah ya yi haka ne ya kudurta haka a kansu dan ba zai samu ba su da wani rabon komi a lahira waɗannan mutane ويريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة سننكم كثني ولهم عذاب عظيم الله نن دا أقائد اللارب شيني وجواني بلارب سيتي وعذاب عظيم لهم إن أكتي عذاب عظيم لهم عذاب من جرم غريب kenan zai iya yiwuwa su fita ciki amma idan aka gabatar da jaruwal majruh kamar yadda Allama ibn Hisham al-Ansari المصري كتوى ينشا الجار والمجرور والظرف يتع- يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما wata in kaga jar wal majrur sun tsallako to suna fa'idantar da wani abu watan azabun mai tsanani mai girman ba zai taɓa rabuwa da waɗannan mutanen ba wa iyazu billah saboda sun ga shari'a sun watsar Allah ya tsare mu
إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم قيام سما وأن سما جنس يا رسول الله إن الذين اشتروا الكفر أكلا كلمة الاشتراء سيه وجن كاسوانشي أجيب كلاش بيزنس كاسيا ناسير مكاكو الشراء البيع والشراء سيه دا سيروا to amma me yasa qur'ani nan ne yace alladhina ishtaraw inna alladhina ishtaraw al-kufra wanda suka siya kafirci kafirci ana sai da shi ne a'a saboda tsaban zaɓi shi ne zaɓen shi da suka yi suka canza shiriya suka ɗauki eh bata sai Allah ya ce kai ka ce sun siya ne an tsariki eh al-isti'ara kaga nukuta balagiya wata yana nuna maka tsananin san kafirci da suke yi kai ka ce sun je kasuwa ne kaga ko mutumin da ya je kasuwa ya fidda kuɗin shi ya fal- falfala kuɗin shi ya siyo kai ka san wannan abu ko ya gama natsuwa da shi a zuciyar shi to haka su ma suka yarda da kafirci shine nan Allah yake gaya mana innal ladzina ishtarahu al-kufra lallai waɗanda suka zaɓi kafirci kai ka ce an da suka haifa ne ko jikin jinin jikinsu ne walan ya Allah shay'a su ma babu abin da suka cutar da Allah shi Allah ko ka bauta mishi ko baka bauta mishi ba ba abin da ya cutar da shi ba abin da ya ragar da shi yana nan akan matsayin shi na rabbul alamin ibada idan mutum ya yi kansa yake ma amfana saboda shi ke neman makan shi yardan Allah da aljannan Allah innal ladina ishtaraw al-kufra bil iman lan yadurru Allah shay'a wa tabbas cutar da Allah da komai ba wa lahum azabun alim amma su ma azaba mai radadi mai tsana mai radadi ya tabbata gare su kaga su ma an kaddamar da jaruwal majru wanda ya fifidu eh al-hasr القصر والحصر كينان عذابا زي تبت غريسو والعياذ بالله الله يسرين
ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين
ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين Allah yana gaya mana wala ya hasaban nan ladina kafaru Allah wai ku da kuka ce su al'umman da suka ce ba za su yi imani da annabi Muhammad ba suka ki yarda da musulunci suka ki yarda da alqur'ani to wala yahsabanna alladhina kafaru su ne wanda suka kafirce ko to ka gaya musu ya rasulullah wala yahsabanna alladhina kafaru kada alladhina kafaru wanda suka kafirce fala yahsabanna kada su rinka yin zata annama numli lahum khairun annama numli lahum cewa mu dinnan watan Allah ya ce na ba na yi musu talala ne na ne musu sake ciki na kyale su su ci su sha su hau moto su tara dukiya su yi duk abin da suka ga dama innama numli lahum liyazdadu isma Allah ya ce na yi musu haka ne su tara dukiyan a yi musu hisabi su ci su ti su kiba su wannan su mace tsutsa ta sharba ko ba haka ba babban waliyin Allah shi Aliyu na mangi Allah ya kara masa yadda yana gaya mana ka ci ka shi ya ci ka ci ka sha ka yi teba ka mace kabari ya karba ko ya rube tsutsa ta sharba yanzu me yafi kyau ka zaba in ba faradi da nafila ba ka gani to yana ɗauko mana ma'anan qur'ani ne yana dunkule mana kaga in nayi musu haka Allah ya ce to innama numli lahum liyazdadu isma muna yin musu haka ne dan su ƙara zunubi in sun ƙara zunubi kaga wannan shine ake ce mishi istidraj sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun Allah ya ce zan jinkirta musu in dinga mun talala suna ganin kamar suna kan daidai ne da gaskiya suna ganin kamar sun fi kowa ne sanan sadrijuhum min haythu la ya'lam wa umli lahum ah daga can fa sai in yi musu shifta daga nan inna kaidi matin Allah ya ce azaba na yana da tsanani ba yana da karfi da tsanani to shine su ma nan innama numli lahum liyazdadu isma ana yi musu haka ne don su ƙara zunubi wa lahum azabun muhin azaba na walaƙanci na tozarci ya tabbata a gare su wa iyazu billahi Allah ya tsare
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميل الخبيث من الطيب وما كان الله ليطع... لي... وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم حقيقة wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani mai girma a ciki inda ya yi bayani akan abubuwa mai girma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ma ɗan adam kuma ga lokaci ya kurato ga ayan kuma tana buƙatan bayani amma insha Allah ina ganin za mu dakata daga wannan aya zuwa gobe in Allah ya kai mu sai mu tashi wannan aya da fatan Allah ya datar da mu sai dai ina ganin ko da tambaya to ina
No. wai kamar yadda ake yana magana akan hasbunallahu wa ni'mal wakil irin yadda ake turo shi yanzu a cikin waya in an turo sai a rinka ce maka ka karanta gobe ka ga sakamako Allah Allah ya ce ka karanta kai kana tsayawa ma sai wani ya ce maka wai ka karanta ya ce ka ga gobe sakamako ai yanzu ma in ka karanta sai Allah ya baka sakamakon in an in kaga da dama ka karanta amma misali maganan adadi da shauransu a'a malamai ne masana Allah masana aufaqu wanda suka duba adadi adadin ismullahi adadin hasbi Allah adadin kaza in suka hada sai su baka wannan su ce ka ambaci Allah so adadin harafin ko rumuz na harafin wannan wannan ba matsala bane ilimi ne mai zaman kanshi amma kai dai menene qur'ani ya ce zikiri ne annabi muhammad ya ce zikiri ne kuma an ambata in ka so zaka iya yin shi sau dubu in ka so ka yi sau dubu dubu sau dubu kai miliyan ɗaya kai kaga zikirin allah ne abdullahi ibn abbas allah ya kara masa yarda yana cewa komi li kulli shay'in i'tidad komi yana da iyaka a shari'ar musulunci amma banda zikiri in aka zo zikiri Allah cewa yake wazkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun ko ambaci Allah da yawan gaske ko ku samu babban rabo yace to Allah bai nuna mana bai kawo limit a zikiri ba don haka in mutum ya gani a internet an turo ko a Facebook ko a WhatsApp ya ambaci Allah in kuma ka zauna ne ka dinga yi ka shiga wani hali Allah zai fitar da kai kamar yadda ya cira Ibrahim a- annabin Allah Ibrahim alaihi salam a gidan wuta kamar yadda ya ma annabi Muhammad ya cire ya bashi nasara akan rundunan wa'annan mayakan da suka zo su yaƙe shi kamar abubuwa da yawa kaga annabawa ma sun yi sun fita cikin kunci ballantana kai su kila sun faɗi so ɗaya ne ko so biyu su zuciyansu ba irin namu ba ne zuciyar da ke ɗaukan wahayi daga jibrilu wanda yake ɗauka ma wani lokaci daga fatan Allah kai tsaye wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin ali to kaga in kai ka ɗauka wani adadi mai yawa kayi ba laifi bane a shari'a babu laifi ba ba ba laifin komi Allah ya sa mu dace Allah ya datar da mu alfarman Annabi Muhammad Allah ya ba kasan mu zaman lafiya wannan coronavirus Allah ka yaye Allah ka zaunar da mu lafiya Allah mun roƙe ka kuncin da ke cikin al'umman mu Allah ka yaye Allah ka kawo buɗi Allah ka kawo haske alfarman sayyidina Rasulullah ƙasar mu Najeriya Allah ka ba mu zaman lafiya ka ƙara tabbatar mana da shi jami'o'in mu da shi jami'an tsaron mu da shugabanni Allah ka taimaka musu talakawan ma Allah ka taimaka musu akan dukkan wani abin da muke tsoro Allah ka taimaka mana Allah ka ba mu nasara da rinjaye alfarman sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ka karba azumin mu ka ba mu yardanka subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin